إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أبواب التيمم أبواب التيمم an gaba da tsarki da alwala sai kuma aka zo wata wani babi a cikin addinin musulunci ake ce taimama mana aka ce ka ɗabi ruwa ka yi alwala to in sallah ta zo kuma babu ruwan shi a daina sallah shi a yi sallah shi aka ce sai ka yi taimama in za a mutum zai samu kanshi wani wuri babu ruwa to ba inda mutum zai samu kanshi a ce ba abin taimama don ya ce fata yammamu sayidan faqsidu sa'idan tayyiba to me me sa'id sa'idan tayyiba duk inda kake kana da inda zaka yi taimama in waje kake zaka yi taimama yanzu ko kan darduban nan ka buga haka ka daga ba za ka kura a hannunka ba yayi za a taimama taimama tayi ko ba tayi ba tayi ko ba tayi ba eh wai ba tayi ba tayi eh eh a menene tile eh eh menene tile a a sai ka bayyana menene tile da me aka yi sa'annan duk inda ga tiles duk inda aka aje abu kasa ya sami minti ashirin ko talatin ka daba za ka kura a kai eh musamman saboda me kura ta yi yawa ko babu ma ja a fi sabab sai ce babin da ya zo na bayanin sababin da ya sa aka shar'anta taimama ma'ana da babu taimama kenan sai wata mas'ala ta faru sai sanadiyyan wannan mas'alar ta faru sai Allah ya shar'anta taimama ya nuna ga yadda za a yi to shine malam zai mana bayani sai ce qala haddathana muhammad ibn rumhin qala haddathana layth ibn sa'd عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال an karbo daga sayyiduna ammar dan yasir shi ya ce sakata iqdu aisha sarkan wuyan na na aisha sarka shi ne faduwa ta ko sarkan na na aisha ta faɗi ga sojoji tun da aka yi duniya har ana da kasa za a taba samun sojoji bataliya irin wannan ba wanda manzon Allah ne shugaban jagorar tafiya ga sayyidina abubakar ga sayyidina duk a wanda ka sani har ana da kasa ba za a taba samun sojoji da ke da darajar waɗannan ba har ga Allah amma da sarkar na na Aisha ta fadi ba ce ai shikenan kuma ta a'a sai an tsaya an nema mata sarkar ta tunda ya sha ya dame ta fatakhallafat liltimasihi sai ta shaura baya tana neman sarkar wuyarta fantalaka abubakar ila aisha fataghayyaza alaiha fi habsi hannas sai sai na bakar ya fushi yaje yarsa ce yana tsawata mata yanzu ki sa mutane su ki sa mutane aje ana kaza kaza kaza kaza saboda sarkan wuyan ki ubarta ne ba haka bane ba yana da iko ya tsawata mata ya mata fada duk da cewa matan ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam saboda kishin addini yanzu duk wannan jama'a da yake gani saboda sanadiyar sarkan ki in kai ne sai ka zai ce a tafi gida zan baki wanda ya fi wannan zan baki kudi ki saya ba haka bane ba sai yanzu saboda sanadiyar sarkan ki ki sa duk al'umma ta tsaya ana neman sarka gashi nan lokacin sallah ya kai an rasa yadda za a yi ba ruwa فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم sanadiyan na na Aisha da sarkarta sai Allah ya saukar da aya ya ba da izini a yi taimama. Kala ya ce fama sahana yau mai izin ilal manaki, ya ce farkon taimaman kenan sai muka shafa har zuwa kafada. Kala fantalaka abubakarin ila Aisha fa kala bayan ya zo yana tsawata mata yana mata fada kewace irin kaza kaza saboda sarkan wuyaki to da Allah ya saukar da ayat taimama shi gashi kuma ya sake dawa yana cewa ma alimtu annaki la mubarakatu amma ke dai yar albarka ce yar arziki ce ta kawo alheri eh ya janye wancan ya janye wancan fada a wancan fada me za a ce wancan fada ko tsawatawa ko me tsawatawa ya zo ne tsawatar mata saboda a ce yar abubakar ce ai kowane ne kai in wani zai yi abu yana da ɗan sauki a ce matakka ce ko yarka ce sai ga duk kowa idan kowa yana kallon ka ai ga ubanta ce ai yarsa ce ka wannan matsalolin ita ce ta sa aka kasa tafiya to sai Allah ya saukar da ayan taimama sai gashi kuma ya dawo yana cewa ashe ke yar albarka ce ba mu sani ba sanadiyya ki Allah ya saukar da aya daga sama ba ta da albarka ba yar arziki ba ce ba قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب إيش مي تيمم ترى منذ الله صلى الله عليه وسلم سي مشافا هر إزوا كفدا قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال وحدثنا أبو إسحاق الهروي قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الله يتي أؤتيت خمسا منظر الله يتي منظر الله كي وأما بنعمة ربك فحدث yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli yace Allah ya bani waɗansu abubuwa tabi'u guda biyar babu wani annabi da Allah ya bashi wannan darajar to cikin wayannan abubuwa ku yace nusirtu birru'bi masirata shahri Allah ya taimaka mini da saka tsoro a zukatan abokan gabana in tsakanina da su zan je musu tsakanin tafiya ta kai tazarar tafiyar wata daya sai Allah ya saka tsoro a zukatansu to sai a je a samu al'abubuwa su cikin sauki ko a ciki sai ce wa uhillat lil maghanima kuma aka halatta min riban yaki banu isra'ila in suka je suka yaki duk abin da suka samu ganima sai su hada waje daya in Allah ya karbi aikin su sai ya aiko da wuta sama ta zo ta canje wannan abin to Allah ya karbi ibadar su kenan to ciki shi da manzo Allah ya ce wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan Allah ya sanya min doron kasa bayan kasa wajen yin sallah da kuma abin yin alwala mana ta yi kenan ayyuma mri'in min ummati adrakatuhu salah falyusalli mana banu isra'ila in kirista da yahuda in lokacin sallah kai sai an je har sabon gari coci amma nan duk yanzu muna kan hanya bakin titi ne ko gefe ko menene shi sallah ta kai sai aka tashi aka yi kiran sallah aka yi jami aka yi sallah wajen sallah ta yi ko ba ta yi ba shine masjidan wa tahura sa'annan kuma in ba a samu ruwa ba sai ka buga hannu ka yi taimama da kasa sallah ta yi alwala tsarki alwala ta yi sallah ta yi alwala ta yi za a ce ko taimama ta yi taimama tana mai menene alwala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة أسماء بنت من أبي بكر إرؤوتك نقول ce ake aka ki bani aron sarkan wayarki ashe tintini tun farko ana auro kenan za a yi buki ba ki da shi ce ke yar uwaki sai ki je wajen yar uwaki ta iyaki ko kanwa ki kome ki bani aron sarkan ki zamu je mu yi buki zan dawo in dawo miki da sai ta je ta karbi aron sarkan wuya wajen asma'a bintu abi bakr za ta ni ta kai da ke to da ta je aka ji ita ba buki za ta je ba za a je yaki ne fa halakat she sarka ta bata فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها sai manzo Allah ce wane da wane da wane ku koma baya a bincika a binciko inda sarkar na na Aisha ta faɗi saboda me saboda abu ne ya dame ta hakkinta ne ba za a ce ai yariya ce karama ba ai mace ce ai sarkan kuma guda nawa ce sarkan menene mece ce sarkan dangane da wannan sojoji da aka je yaki ta ce a duk abin da ya shafi hakkin mutum a neman masa a bashi hakkinsa sai aka dakatar da tafiya duk sojojin har sai na abakar yana ciki manzo Allah na ciki aka dakatar da tafiya ba za a tafi a bar mata sarkarta ba a gani ba aka ce wane da wane ku je ku nemo fa adrakatuhum salah sun je garin neman sarkar na na Aisha sai lokacin sallah ya kai fasallu fasallu bi ghairi wudu'in shi suka yi sallah ba alwala ba ruwan alwala ba taimama tunda ba a shar'anta taimama ba shi suka yi sallah haka فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه da suka zo suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da kai mana mun je muna neman sarkar har lokacin sallah ya kai babu ruwa mu dai mun riga mun yi sallah mun yi sallah ba tare da alwala ba tunda lokacin ba taimama balle a ce me ya hana ku yi taimama fa nazalat ayatu tayammum sai Allah ya saukar da ayan taimama fa qala usayd ibn hudayr sai wani bawan Allah mai albarka sai ya ce jazakillahu khairan Allah ya saka miki da alkhairi yake Aisha fa wallahi na rantsa da Allah ma nazala biki amrun qattu illa ja'ala Allah laki minhu makhraja wa ja'ala almuslimina fi baraka ce duk wani abin da ya shafe ki sai Allah ya sa miki mafita a ciki ya sa kuma wannan abin ya zama musulmi albarka waja'ala lil muslimina fihi barakatan sanadiyyaki sai Allah ya sa musulmi albarka cikin wannan abin da ya faru babu ma ja'a fi tayammumi darbatan wahidatan babin da yazo nace to yanzu ya bayyana sababin sababin taimama kenan kaga ce ma meye sababin mayin taimama sai ka ce wata rana ne manzon Allah da sojoji musulmi sun fita nana aisha na ciki garin dawowa sai sarkan wuyan nana aisha sarkar ta faɗi ta ɓata sai da aka yi tafiya aka kanta ankara sai ta ga sarkan wuya ta babu aka ce to sarkan wuyan nana aisha dole a tsaya a neman mata hakkinta ne to garin neman sarkan wuyar sai lokacin sallah ya kai wa'yansu suka yi sallah ba alwala tunda ba taimama to shine sai Allah ya saukar da aya yace fata yamma musa'idan tayyiba nana Aisha ita ce sababin Allah sababin da yasa Allah ya shar'anta ma musulmi taimama suka samu sauki da sassauci sayyidina Abubakar ya tsawata mata dan me zaki sa mutane suna wahala haka daga baya zai ce ai ashe ke yar albarka ce wani ko bawon Allah Usaid bin Hudayr yace Allah ya saka miki da alkhairi duk wani abin da ya shafe ki ya sauka zai kawo rigima sai Allah ya saka miki mafita sa'annan ko wannan abin Allah ya saka ya zama musulmi albarka to yanzu an san sababin taimama to ya ake taimama ne babu ma ja'a fi tayammumi darbatan wahida babin da yazo riwayoyin da suka ce taimama buga kasa ɗaya za a yi a ɗauke tafuka guda biyu aka buga shikenan an gama shi kenan darbatan wahidatan kenan ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ونمتي زوج سيدنا عمر بن الخطاب فقال سيتي إني أجنبت فلم أجد الماء ya ce na yi mafarki janaba ta same ni kuma ban samu ruwan da zan yi wanka ba faƙala umar shi sai na mara ce latu salli ba za ka yi sallah ba kada ka yi sallah an fahimta ko a kan me za ka yi sallah da janaba ba ba ka yi wanka ba faƙala ammar bin yasir shi sai na ammar ɗan yasir ce amma ta zuku ya amiral muminina ya amiral muminina ba za ka tuna ba iz ana wa anta fi sarriyatin lokacin da ni da kai muke cikin sojojin yaki fa ajnabna falam najid alma'a ni da kai duka ni nayi mafarki janaba ta kama ni kai ma kai mafarki janaba ta kama ka fa amma anta falam tusalli kai kana kan ka'idarka da kace kar yayi da wannan abin ya faru kai baka yi sallah ba wa amma ana fatama'aqtu fi turabi ni sai nayi azanci nayi birgima a cikin kasa fasallaitu yayi wanka kenan da kansa kenan ko kiyasi yayi eh kiyasi yayi aka ce kai taimama fuska da to janaba shi ta same ka ciki dan sai ka birgima a cikin kasa فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال da na muka zo wajen manzo Allah sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa qala sai manzo Allah ce inna ma kana yakfika sai manzo Allah ce ai ya ishe ka wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi ila al-ardi thumma nafakha fihima wa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ishe ka kai haka sai buga ta buga su guda biyu masu albarka ya hura ba na karsu sannan sai ya haka sai mama ta kare sai na umar yana amirin mumini sai da ammar bin yasir ya tuna masa ya ce ga hukuncin da aka to balle kuma kai waye قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا yace ai manzo Allah ya ce sayyidina Ammar ga yanda zai yi wa daraba bi yadayhi ila al-ardi thumma nafadhahuma sai buga tafukansa guda biyu a kasa sanai karkade su wa masaha wajhahu ya shafi fuskarsa قال الحكم ويديه الحكم يجي فسكس ده حنكس غدا بي ماسو البركه وقال سلمة ومرفقيه ومرفقيه ان با روايه ce mai kyau ba to taimama kenan ko darbatan wahidatan akwai riwayoyi da suka zo darbataini to ba su inganta wayan su inganta wasu ba su inganta ba an fahimci haka to shine yace za a yi taimama akan tiles in mutum yana cikin jirgi sai lokacin sallah ya kama kafin su sauka lokacin sallah zai wuce kuma babu ruwa a cikin jirgin ya zai sai irin sai na umar ba za a yi sallah ba ko ko za a yi taimama a yi sallah za a yi taimama yaya za a yi taimama a cikin jirgi eh eh kafin din kasa ko a kujera ko duk inda ka buga kai taimama taimama ta yi saboda me eh eh saboda me saboda me akwai kura to yanzu aka wanke wurin aka share kura ba ta sauka ba tukunna sai ka buga kai taimama ta yi ko ba ta yi ba babu kura eh ba ji ba sai a nemi wuri mai kura tainabara fata yamma mu sa'idan tayyiban wace fassara imam malik ba sa'id eh yace kullum eh wa alaikum assalam eh me da imama ta yi saboda me eh to babu fi tayammumi darbataini babin da ya zo na yin taimama da buga kasa sau biyu قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرهي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أنكر بودك سيدنا عمار yayin da suka yi taimama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara almuslimina fa darabu bi akuffihim at-turaba sai manzon Allah ya ce musulmi kowa ya sai suka buga tafukan su suka buga darbatan wahidatan wa lam yaqbidu min at-turabi shay'an famasahu bi wujuhihim masatan wahida sai suka shafi fuskan su shafa daya thumma adu sa'annan suka sake fa darabu bi akufihim as-sa'ida marratan ukhra fa masahu bi aydihim so hadha hadithun sahih to wannan riwaya ce da ta inganta na darbataini jigin taimama amma abin da yafi inganci shine darbatun wahida masu ɗaukaka zai kasa ba babu fil majruhi tusibuhu aljanabatu fa yakhafu ala nafsihi in ightasala mutum ne ya samu rutse a kansa ko karaya ko miki a jikinsa sai janaba ta same shi mafarki yana jin makansa tsoro in yi wanka da ruwan sanyi zai mutu ko zai halaka to ya za a yi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه أبلا أنا عباس يبان الأباري شيء وأنا متن ياسا مروسي أكرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن من الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام sa'annan kuma sai ya yi mafarki mani ya fito mana janaba ta same shi kenan fa umira bil iktisali fa tasala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike su zuwa wata wata bukata sai wani ya mafarki a cikin su cikin tsananin sanyi sai ce ya jama'a ga halin da nake ciki janaba ta same ni kuma ga halin lokacin tsananin sanyi ya zamu yi sai yan zafi suka ce a'a har zan yi yin taimama zai ce a'a la najidu laka ruh hal min rukhsatin fi tayammum zai ce la najidu laka rukhsa ai ba wani taimama da zaka yi sai dai kai wanka da ruwan sanyi ko ya ce ya jama'a akwai cutu ne zan mutu ko zan cutu ko me suka ce a'a to sai ya bi magana su sai ya wanka da ruwan sanyi sai ya mutu faktasala fakuzza da ya wanka ruwan sanyi sai tsananin sanyi ya same shi da makarkata sanyi ya shiga masa famata sai ya mutu fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qataluhu qatalahumullah qataluhu qatalahumullah sun kashe shi awalam yakun shifa'ul ayyi su'al me maganin me me maganin jahilci ba tambaya ba qala ata to ya tambaya ko ya yi tambaya su ɗaya su ne su ne ba su yi tambaya ba wa balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce mun samu labari manzon Allah ce law ghasala jasadahu wa taraka ra'sahu haythu asabahu al-jirahu to hadisin zuwa qatalahum qatalahum qataluhu qatalahum Allah hadisin sahihi ne sauran balagana haza suka ce wannan kari ne da bai inganta ba babu ma ja'a fil ghusl min al janaba yanzu an gaba da alwala da taimama to wankan janaba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت تشي ميمونة تشي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا نا أجي ومن الله صلى الله عليه وسلم روى وانكا جنبا فاغتسل من الجنابة سيزوي وانكا جنبا فأكفأ الإناء بشماله على يمينه سيكركة مزبن daga hannunsa na hagu sai ya wanke hannunsa na dama faghasala kaffaihi thalatha ya wanke tafukansa guda biyu masu albarka su uku uku thumma afada ala farjihi sannan ya zuba ruwa ya yi tsarki thumma dalaka yadahu bil ardi sa'annan sai goge hannunsa akan kasa in ba in yanzu in yanzu wajen tayal ne sai a sa sabuli thumma madmada wastanshaqa sa'annan ya kurkure baki sa'annan ya shaka ruwa wa ghasala wajhahu thalathan ya wanke fuskarsa su uku وذراعيه يوجه النص سوءك ثم أفاض الماء على سائر جسده سي الولاء sai da ya kai wajen wanke kafa shi tsaya bai wanke kafarsa ba sai zuba ruwa a jikinsa sun matanaha faga salar jilai sannan ya ja gefe kaɗan sai wanke kafafunsa guda biyu to wannan mana ayi alwala kenan kafin ayi wanka ko ayi alwala kafin ayi wanka ko ayi wanka an gama ayi alwala an fahimta to in an yi wanka ba ayi alwala farko ba ba ayi alwala karshe ba me ke hukuncin wannan wanka za a yi sallah da shi ko sai ayi alwala eh sai me sai ayi alwala me yasa me hukunci shakarwa da kurkure baki eh mustahabi ne yanzu kai alwala ba kurkure baki ba ko baka shakarwa ba alwala ka tayi ko bata yi ba tayi ko bata yi ba shikenan manzo Allah zai yi wanka sai ya alwala ko bayan ya yi wanka sai ya alwala to shine sai aka ce yin alwala da ake yi a wanka ɗin wajiba ce wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne ba to in mutum ya zo ya yi tsarki sai wankan janaba ya gama ba tare da ya yi alwala farko ko ƙarshe ba wannan tsarkin da ya yi zai iya sallah da wannan wankan ko sai lalle ne sai ya yi alwala eh zai yi zai yi sallah to mece ce hujja eh eh to kai kuma fa eh eh Mm-hmm. mana wanka ta shi ta mekinan wanka ya yi mekinan ya haɗe alwala mana wanka babban alwala kenan ko ka alwala karamar alwala wanka babban alwala ko to babba ya haɗe karami kenan to ya alwala wasu gabbai ake wankewa guda biyu uku hudu ko na wanka kuma tun daga tsakar kai har tafin kafa wayannan gabban duk sun shiga ciki ma'ana alwala ya ce ta wanka wanka ita wanka shi ne mai uba in yayi kuma ai babu wani azanci wannan matsala mun karanta ta tun biyu ke yayi eh ba an karanta tun biyu ke ko قال حدثنا حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمي وخالتي فدخلنا على عائشة yace na je da baffana da yar uwan mahaifina muka shiga wajen na Aisha fasa'alnaha sai muka tambaye ta kaifa kana yastau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ghuslihi min aljanaba sai muka tambaye ta yaya manzo Allah ke wankan janaba qalat sai ta ce kana yufidu ala kaffaihi thalatha marratin thumma yudkhilu hal ina'a thumma yaghsilu ra'sahu thalatha marratin thumma yufidu ala jasadihi ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر وأن حديثا ضعيف نبا شام بات باب باب في الغسل من الجنابة باب ديزونا بيان وانكا جنابة wankan janaba jiki duk ake zuba maruwa ma'ana in janaba ta samu mutum sai ya zo ya shiga karkashin shaya sai bude shaya ya wanke jikin shi duk baki daya bayan ya yi tsarki wanka ya yi ko bai ba ya yi ko bai ba to da ya zo ya shiga da niyyar zai wanka janaba kuma shaya ce da shi ba ba bokiti ba ne zai bude shaya sai ya ɗauko ruwa soso da sabulu ya wanke jikin shi duk baki daya sannan sai ya bude shayar da wankan da niyyar wankan janaba ya wanke jikinsa duk wankan janaba ya yi ko bai ba eh to wannan matsala ta ta haifar da rigima mai girma a bauchi akwai wani ɗalibi idris da yana nan yanzu sheikh idris yanzu muna diploma muna karatu muna dama an saba da wannan ya riga ya saba a yi karatu a wani baya ji wani muka ya fita sai a ba za sai ana tattaunawa ana munakasha ana fito da matsaloli to sai na ce in mutum janaba ta same shi sai ya je ya ɗauki soso da sabulu ya yi wankansa lokacin da zai zub kwararar ruwa ɗin da niyan wankan janaba sai sai ya wanke jikin shi duka wankan janaba ya yi ko bai yi ba sai aka ce ya yi sai magan aka tattauna ne a cikin aji ashe wannan matsalar ta zauna masa a kwakwalwa sai ya gama karatu nan ya koma garin su bauchi har ya je saudiya ya yi karatu sai ya dawo ya zama babban malami yana da jama'a to sai yana fatawar cewa wankan janaba za a yi da sabu da soso da sabuli za a iya yin wankan janaba da soso da sabuli ba haka bane ba to sai mutane suka kasa fahimtarsa matsala ta zama babbar fitina a bauchi shi kuma yana da zafi ne ba ruwan shi yana da zafi ne idris kenan a a a ba shi da wasa da bindigarsa yake yawo duk inda za shi wallahi tallahi da jafar ya rasu ya zo gida wa zai gaishe ne ga itarar da shi gareji zai fitar a malam kai karya gareji na ce to me a ce shi ba ya tafiya sai da mutane saboda mutanen cewa da sun ce sai sun kashe shi yasa da bindiga wallahi tallahi ya cire bindiga ya nuna min na ce wai bauchi baki daya sai da ya gagar kowa kowa ya rasa yadda zai da shi muna karatu ko? muna karatu biyu ke yazo ce a mana a kan me za ka zauna kai kada kofar gida a gareji na ce tu mene ne ai ba shi sai da mutane yaransa kuma kowa da bindiga to sai matsala ta iya gagar kowa bauchi aka rasa yadda za a yi da shi sarki ne gwamna ne kowa ne ne da kullum abdulhab da jafar yusuf suna bani su ce wani ne ya yi kaza kaza kaza yadda suka ɗaukaka matsalar sai ya shige min duhu ba zan iya fahimtar ma shi bane ba shi kuma shi da yara na suka je suka yi karatu a saudi wata rana muna zaune sai aka gayyace mu za a bude wani masallaci bauchi bakin hanya ne wani babban masallaci aka zo da mota aka ɗauke ni ba na son tafiya ba na so yi amma ya zai sai na je aka ce da gwamnan aka cika ina zaune cikin rumfa a sai ashe ya hango ni yana kan platform yana kan menene eh me ya sunan shi da hausa da hausa aka ce ina zaune cikin rumfa sai taso tun daga inda yake yana tafiya yana tafiya yana har ya zo waje na ya durkusa malam na ce idrisu kana duniyan nan ya ce ina nan ga inda nake yanzu kaza kaza kaza kaza kaza shi da kama kan shi ne mu ya gaishe ni sai kama hanya ya tafi abdulwahab ya zo ya ce malam ka san wannan ya ce wannan almajina ne wannan dana ne wannan yaro ne ya ce to wallahi duk baucin nan ba wanda ya isa ya masa abin da ya zo ya maka din nan da ya taso kowa kallon shi yake ina za shi yana nan da ranshi har yanzu abdulwahab na nan da ranshi ya ce duk bauchi ko gwamna ko sarki ba wanda ya isa idrisu ya mishi wannan abin da ya zo ya baka na ce wannan almajiri na ne kuma ɗana da shi da yara na suka je suka yi karatu saudiya su ya ce to duk labarin da muke baka wani mai zafi to wannan shi muke baka na ce ai ne abdulhaf na ya ce wallahi duk bauchi ko gwamna ko sarki ba wanda ya isa idris ya yi mishi abin da ya zo ya maka dinnan ya ce almajirai na ne kuma tun da na fara aiki ne duk tsakanin da almajirai rayuwa ake ta yi na jin daɗi ba takura ba za a karɓi su an fahimta to diploma ke da muka yi wannan ya zo ya tsuguna ya gaishe ni muka gaisa ba wai ya tsuguna da ina zaune ne ba zai tsaya ba shi ne ya tsuguna muka gaisa muka tattauna yana tafiya abu habu ya zo ya ce malam ka san wannan ne nace a wannan almajiri na ne yace yace tun da ya tashi ya nufin wajen ka ake kallon shi ina za shi ya fi karfin ya yi ma kowa wannan abin da ya maka a bauchi ko gwamna ko sarki kowa ne to malam idris mas'alar shine nace idrisa ya aka yi ne kaza ka yace malam mas'alar da muka tattauna a diploma shine shine ya zama rikima aka ta cewa na ce kaza na yi kaza na ce kaza na ce kaza yace wannan mas'ala ce mai sauki an zo ana ta cewa wani ya halatta in ka ce wankan janaba za a yi da sabuli menene da menene da menene shi ne ce musu ai wannan matsalar ni muka tattauna a aji shi ne ya ɗauka ya je yana faɗa abdullahi ya ce duk kullum muna ce ma wani yaro mai tsanani mai zafi wani mai ya ce shi muke faɗa mana ce ai ban san wannan muke faɗa ba ko a waya zan kira shi mishi ko ko Kano na kira shi na ce zo a guje zai zo a guje zai zo kuna zafi da ɗalibai ana duk sa'an da kake karantarwa duk abin da kake Allah zai jarrabe ka Allah zai jarrabe ka sai ka ga jarrabawa din nan wane ne Allah zai jarrabe ka da wani dalibi yana muna ladabi ba ya ladabi ba menene da menene baka isa ba manzo Allah na zuri aka zo aka yi mishi haka aka cika da su ko ba haka bane ba duba kake yi Allah ya jarrabe mu da wani in ka ce ba ka so ka kore shi sai Allah kama wanda ya fi shi fitina sai Allah hana ka da wanda ya fi shi fitina yaushe za sai kai hakuri da shi ba yadda za a yi sai Allah ya jarrabe ka baka isa ka ce ba Allah ga abin da muke so ya jarrabe yaushe sa sai Allah ya jarrabe ka wani ba shi da ladabi cikin tambaya ko wajen magana ko wajen menene da menene da menene ba yadda za a yi sai an samu wannan to sai ka sai ka kalla gani to in ka ce baka son wannan ka san wanda Allah zai kawo ya jarrabe ka kuma da shi ka san wanda Allah zai kawo jarrabe kuma da shi wancan ko an yi wannan a wancan gwamnati na gwamna rabi musa ya turo aka so aka same ni malam gashi su jafar a masallacin su sun hadu sun yi kaza kaza kaza ana yin gajin ce ku je ku fada ma mai girma gwamna ba yadda za a yi sai Allah ya jarrabe shi kuma Allah ya jarrabe shi da su jafar wanda ya fi karfin su in Allah ya ɗauki su jafar ya jarrabe shi da wanda zai neme me sa'an nan kuma masallaci da suka shiga suka yi magana din masallaci na da kufa yana da limami da mene in ba su yi magana masallaci ba kan titi za a fito sai kuma me lokacin ba ilmu abin ba wanda zai yi control abin amma masallaci ga liman ga ladan ga wanda ya magana ga wanda za su tsawata mishi in ba su yi magana ba wajen ɗalibai mutane suka ga ba wanda ya magana al'umuru idza zaqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat nace ku fada mai girma gwamna wayannan da Allah ya jarabe shi da su ai ba su fi karfin shi ba Allah ya jarabe ka da wanda zai tashi da glass speaker yayi magana cikin kutuba ko cikin menene da menene in Allah ya jarabe ka da mai neman ranka kuma fa ya za ka yi da shi wanne ne zama fitina sai neman me ba ga shi nan kowa na neman kuya ba in ya zama na waɗanda za su kare mu talakawa sun shiga bullet proof sun gudu mu talakawa mun zama bullet approved ke ko don ko ne bullet proof ko bullet approved ba ka bane ba me bullet proof wanda harsashi ba zai kama su ba me bullet approved to ku da ba ku da irin wannan motoci an approve bullet ba shi bane ba to shi yasa duk abin da kake ciki sai kai ta lura jarraba Allah zai jarraba ka baka isa ba ko yaya Allah zai jarraba ka to amma yaya zaka tafiyar da al'amarin sai ga ai Allah ya yi masu ya sassauta maka ya jarrabe ka da abin da bai fi karfin ka ba hakuri za ka yi kwana nawa ne shekara nawa ne ka gama amma ka ce ai wannan shikenan sai Allah ya kama wanda ya fi komai fitina kuma baka da yadda za ka yi da shi an fahimta eh wannan duk an fada ma kowa a cikin karatu kowa sai an nuna masa ga yadda za ka tafiyar da al'amarinka ga yadda za ka tafiyar da al'amarinka ga yadda za ka tafiyar da al'amarinka ba haka bane ba wane da ya zama sunan shi wane wane waje na ya zo karbi duk littafin ya je karanta ya zama sunan shi wane muna sai da ya karbi littafin duk a waje na kuma duk kano wanda ya ce ma shi ne ya kawo littafin shehu muhammad nasir na albani ka ce mashi ƙarya yake yi sai da ya ji labarin su duk wanda ya san akwai wanda ya fara shigowa da wannan littafin ya zo ya faɗa wallahi tallahi wajen muna karatu muna aiki muna aiki biyu ke muna wannan aiki kuka je kuka yi karatu aka tunje aka je karatu aka dawo to shikenan ka dawo shikenan shikenan sai ka zama me a wanda yake yi har ka je kai karatu kai ka dawo shi kafi shi kenan wajen shi ka koya sannan kafi shi kenan a matsaloli ne ake tafiyar da su ba kan tsari ba shi sa al'amari shi yana zama wa wahala yana zama mu kowa wahala ana buga misali ne saboda mutane su hankalta ba ana buga misali don a bata sunan wani bane an fahimta muna karatu buhari a uk wani yaro lokacin yaro ne yana zuwa ya zauna ya ji karatu ya taho daga gare su dan boko ne ya zo ya medicine kano sai yana zuwa yana jin buhari sai sunna ta shiga ran shi sai canza tunanin yana so ya zama ahli sunna malamin cin sunna yi zai ce malam ina son shiga legal sai na kama hannun shi na ce malam ka jibri ka je ka ce masa ne tofa ga wannan yaron a ɗauke shi aka je aka ɗauke shi legal yayi karatu daga nan ce makale ina gadon kaya shikenan ana jin wa'azi ana jin menene sai zauna zancen madisin ya daina kuma shi sunna sai karatun hadisi sai karatun tafsiri dama Allah ya hore masa ya haddace alkur'ani sanadiyan ya zauna ya zama ahlus sunna kenan kuma har ya je ya karatu ya dawo ba ya zama malami ba ya zama malami wane ne sababin ya shiga wannan hanya darul hadis ba niwa niwa darul hadis ba haka bane ba ya zo ya karatu kuma ya zama malami ana aiwa ne kaza wani ya koma kuma ya PhD ya dawo to kafin ya phd ya dawo ya fara canza tunani wannan zafin sai an canza wannan kaza kaza sai an canza ya zo ya same ni har gida ce na gama phd shine na tun yana masa rebo malam na gama phd zan zo gida shine na zo in nuna maka ya zo gida ya same ni na ce eh to kaza kaza to ai ya kamata ai kaza nace to kaga yanzu kana min gyara cikin da'awa ki ai ya kamata ai malam bai kamata ana nace to kaga kana min gyara kenan kuma ni nan kuma baka wannan aiki yanzu ka zo kana bin gyara kai tunane mana abinda kake ganin kuskure kake cewa a gyara din nan abinda ne nake gani daidai kenan da gani na ganin ka wanne ne su daidai kaddara duk bamu da nassi bamu da dalili ijtihadi ne wanne ne ya kamata a gabatar ba haka bane ba shi da kansa muka zo muna karatu mu zo ai malam kaza kaza kaza kaza kaza kaza wannan yace ai shehu albani ya ce fi sunnati sahiha shehu albani ya ce fi sunnati da'ifa shehu albani ya ce ya fi kitabul janaiz fi sifati salat me da me da menene sai wata rana kama hannun shi daga masallaci muka je gida biyu ke sai na dauko masa littafin silsilatul ahadith sahiha na buda masa na ce yaushe na sai ga suna na yace 1971 na ce kaga din na karanta na saka yace lokacin ba haife ni ba malam wallahi ce lokacin ba haife shi ba kuma da ai mun ba ma jin kana kiran sunan shekul albani cewa muke baka san shi ba ku da kuka ji mutum da mu da muka gansu muka yi karatu da su da ce da kuka zo kuna kiran sunan shi kano ba kafirta shi suke yi ba kafirta shi suke yi saboda ku ku ka ja mishi wannan abubuwa a ce to sha'anin da'awa ba haka ake tafiyar da ita ba an fahimta ko yanzu ka tambaye shi dariya zai yi ce haka al'amarin yake na ce ga littafin muna karatu kulit hadis ko ba na nan ran da ban je makaranta ba aka kawo littafin shekul albani sai an bukin suna na ai min bukin an aje min da dan shi muka yi karatu da surukinsa wanda ke ke auren yarsa duk ɗaliban afirka ba wanda yake tara littafin shekul albani sama da ni ka bada ma kowa a lokacin kuma na taho da sunan baki ɗaya ta ce ga gani silsilatu sahiha ya bude ya ganin 1971 na saya kuma na karanta shi na ja layi nan na ja layi nan na ja layi nan gashi nan barjaka ne yace mana ai lokacin ba a haife ni ba yace to kaga yanzu ka zo kai kafi ni sanin shi kula ai mu cha muke baka san shi bane don baka kiran sunan shi don baka kiran sunan wane ne don baka kiran sunan ga nace da kuke kiran sunan shi me kuka jawo mishi kada suka ce wani bature ne wani kafiri wani arne ne wani bature ba ka suke cewa ba sun san shi ne ba san shi ba in mutum bai san darajar mutum ba yana da sauki kwarai ya faɗi abin da ya gara ma da shi amma da sun san wane ne sai da aka samu kusan shekara hamsin a duniyan nan kakafta Allah ba wanda yake hadisin manzo Allah hidima sama da shi kuma ba komai yake samu ba aikin shi wacce da gyaran abubuwa yake yi shi kasa sati ya dauki ranakun da zai je ya aikin agwagwannin mutane da ya karba ya samu abin da zai je ci sauran ranakun duk yana zuwa labirare ne ya yi bincike ya samu ya zama a duniya baki daya ko mutum yana so ko baya so ba wanda ya ma hadisin manzo Allah hidima irin yadda ya balle ya zama sama da shi kuma ba ruwan shi ba abin da ya mishi zafi da ya tara duniya ba abin da ya mishi zafi da ya tara duniya kuma aikin da ya har yanzu an rasa wanda zai yi irin shi ka rasa mutum ya aka ya zauna ya wannan abin albarkacin Allah shi ga mutum imamu nawawi duk rayuwarsa ba ta fi shekara talatin da nawa ba ko menene da menene ko arba'in da nawa amma aikin ne suka ce wanda ya rayu shekara ɗari albarkacin Allah sa albarka cikin abin shi kenan in Allah sa albarka cikin rayuwar mutum sai aikin da kaman ya shekara ɗari a duniya to haka matsalolin suke tafiya to da kowa ya zo ya buga ya buga ya ga yanzu dai ya kamata shi ma ya sayan da zai yana bukatar mota mai kyau ya hau yana bukatar riguna yana bukatar kuɗi sai ana neman to ya kamata da da'awar ma a daina zafi yanzu eh yanzu suka suke zancen capsule me yasa a lokacin da ake fada musu capsule ba su yadda ba lokacin ana ji da me zafin kai ana ji da zafin kai wallahi tallahi abdul wahab abdullahi yana nan shi ce bana ai wannan shine ya wannan muke fada maka ce ai wannan yaro na ne wannan almajiri na ne duk maganar da yake wallahi ban san shi ba kowa ya dauka na buga masa zai so zai taso daga bauchi zuwa hakkan yace wallahi tallahi ma duk bauchi ba wanda ya isa wannan ya mishi abin da yazo yi maka ne ba to to sai me da ina da ina fada da shi ko ina shi ne kuma na ce ai ba yi mishi adalci ba gaskiya wa maganar da ya fada ma ta isa zama tashin hankali kuma har aka ce za a kashe shi da ya zo biyu ke muna karatu mai ke hannun shi yaran da ke kewaye da shi bodyguard din shi mai ke hannun su na ce mun ba ba ba wannan ba ba rum ko banda biro ba abin da ke eh muna biyu ke muna karantarwa muna abin nan karantarwa a masallaci abi kowa ya zo ya jifa ya je karatu ya dawo ba shi ne kana dawowa kuma zai ce ai wani bai iya ba wani kaza kaza kaza ya ce ai kaza ya ce ai kaza ya ce sannan kuma karshe sai ka je ka dagula komai sannan kuma ka dawo kana neman a ba dai kana gyara ba kana neman ka gyara ma kanka gani aka yadda aka ta yi duk ba zai biya mutane bukata ba yanzu kowa ya kai shi ma yana son mota mai kyau ya hau yana so ya gina gida yana so ya aure ya kara yana so yana sari gura masu kyau yana so shi ma ana buga mishi waya ana tambaye shi yana so shi ma a yadda da shi malami ne to sai ya dawo sai ga to tafiya fa ba za ta yi ba abinda ake so nan duk ba za a samu ba sai an yi me sai an komo daga baya an gyara to me yasa lokacin da al'umma ke bukata baka gyara sai da kai kake bukata babu ikhlasi babu ikhlasi kenan a cikin aiki an fahimta sunan Sheikh Idris yana bauchi har yanzu da jama'a da komai da komai da masallacin shi da komai da komai babun fil muslimin al janaba ko ana sa karatu shi na Idris me zafi eh haka da lafiya yake sa hayyar akwai zafi amma yanzu an sassauka eh me akwai hadari lama di lafi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم